بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya dace da hudu da wata na biyu watan safar hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 21 da wata na takwas miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa wanda wasu ka fi sani da aljawabin kafi liman sa'ala an jawabin kafi wallafar Sheikhul Islam ابن تيمية عليه ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى a cikin wannan masallacin mai tarin albarka na alfurqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka ta ya su da unguwar wani tudun more tudun more ce na kusa da aron delit na garitawa jamhuriyar nijar wanda yau za mu tashi darasi na 21 a jerin darasin da muke gabatarwa na wannan littafi da fata Allah subhanahu wata'ala ya jagorantar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ba mu iko faɗin daidai da kuma aiki da abin da muke karantarwa Allah ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah kakka jarrabe mu da ilimin da ba albarka cikin ba amfani muna akan bayanin da malam yake yi na rudewa da wasu suke yi da kuma yadda duniya ta ta yi musu wankin babban bargo ta bangaren hankali har suka kasa sai ta al'amura na addini suke su dinga yin tawuri cikin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala muna akan fadar malam da yake cewa fa ya lillah ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم لم يعذب ظالم ولا فاسق فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما كل كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه وسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعقل ina jin anan muka kwana ko za mu tashi fadar malam da cewa qad qala ibrahim liqaumi hakikan annabin Allah annabi ibrahim ya fada wa mutanansa bayan malam ya koro wancan zancen cewa in dai har abun haka ne yadda mutane suke tsammani to ba wani azzalimi da Allah zai azamtar ko wani fasiki ko wani wanda da ci amana a duniya da Allah zai azamtar ko kuma kowa zai iya yin abin da ya ga dama tunda al'amarin haka ne shi ne malike cewa wannan ya kai matuƙa wajen tabewa ta hankali da kuma ruɗuwa da duniya tace wa qad qala ibrahim liqaumihi hakikan annabin Allah annabi Ibrahim ya ce wa mutanensa annabin Allah annabi Ibrahim ya ce wa al'ummarsa a ifkan alihatan dunallahi turidun amma zannukum bi rabbil alamin a lokacin da mutanensa suke bauta ma wayin Allah subhanahu wataala sai ce yanzu allolin ƙarya shine a ifkan alihatan dunallahi allolin ƙarya suke koma bayan Allah turidun kuke bauta ma fama zannukum bi rabbil alamin ni yanzu amanin ku ni kuke zato da ubangi subhanahu wataala a ce kun mutu kuna bauta ma allolin da suke na ƙarya ya al'amarin zai kasance tsakanin ku da Allah a ranar tashin alkiyama ai fama zannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqitumuh ni kuke tsammanin Allah subhanahu wataala zai muku idan kuka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wa qad abadtum ghayrahu alhalikum bota wani Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan tambayar ya kamata a ce duk mutum mai lafiyayyen hankali ya dinga wa kansa tambaya a lokacin da yake saba ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya al'amarin zai kasance tsakanin shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da shi Allah ya tsayar da shi yana tambayar sa wani ashe ba ni ban halaka za kuma ka aikata ina fatan mu fahimta in muka dauki ayar to tana karantar da mu ashe ya kamata mutum ya fahimci wannan a rayuwa ni zaka cewa Allah subhanahu wataala a lokacin da Allah zai tambaye ka cewa shi Allah ya haranta ya ce kada ayi kuma sai ka aikata abin da shi Allah ya haranta in kake tsammanin Allah zai maka a lokacin da ka sanya ka sabai wa Allah subhanahu wataala amsa malaci wa man ta'ammala hadan mawdi'a duk wanda ya zurfafa tunani ya kure a daka wajen tunani game da wannan a cikin wannan wurin a cikin wannan bigirin haqqat ta'ammul malace mafi girma tunani na nagartacce na nazari da kuma hangen nesa wa alima anna husnul dhanni billahi huwa husnul amali nafsuhu to a lokacin zai fa'inta cewa abinda ake nihi da kyautata ma Allah zato shine shi ya kyautata aiki wa rayuwarsa jama'a mun fahimta idan mutun ya tsaya ya fahimci wannan maganar da kyawu annabi ibrahim bai ce ababanninsa a ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin yanzu allolin da kuka kaga kuke bautawa allolin kogi na ƙarya kuka bauta ma to me kuke tsammanin Allah zai yi muku a inin alkiyama idan Allah ya tambaye ku sai ta duk wanda ya fahimci wannan maganar to ya kamata a ce ya zurfa tunani akan abin da yake yi na ba daidai ba wanda shi Allah ya haranta ya hana ka sai ka kanka tambaya ka tambaye kanka ya al'amarin zai kansance tunda dole sai ka da Allah subhanahu wataala ita haduwa da Allah la mahalata ba shakka sai mutun ya haɗu ka so ko baka so ba wallahi sai ka hadu kuma sai Allah ya baka littafin aikin ka kuma littafin nan za a baka ne ko da hannun dama ko kuma da hannun hagu in aka baka littafin ka na hannun dama to alan fa za maka hisabi mai sauki kuma wanda aka bashi littafin shi da hannunsa na hagu to Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya fasafa yad'u subura zai dinga kiran halaka na halaka halaka Allah ce wa yasla sa'ira kuma a ƙarshe za a tsoma sa cikin wutar jahannama Allah ya kare to tunda ba shakka kowa sai ya hada Allah subhanahu wataala ashe wanda yake saban Allah to sai ya tunanin wace irin amsa zai bai wa Allah subhanahu wataala idan Allah subhanahu wataala ya tambaye sa to malaci in mutun ya fahimci wannan alima anna husnul dhann zai san cewa abinda ake nihi da kyakkyawan zato huwa husnul amali nafsu shine gyara wa kansa aiki ya gyara aikin kansa gabanin yazo fa innal abda inma yahmiluhu ala husnil amali husnu dhannihi bi rabbih balati haqiqan bawa inma yahmiluhu ala husnil amal abunda yake sa shi ya kyautata naga ya kyakkyawan aiki shine husnu dhannihi bi rabbih kyakkyawan zatansa wa Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da mutum yake zato in ya hadu da Allah in yayi abu kaza to ga irin sakamakon da Allah zai basa to sai ya dage ya hakurar da ransa ya samu wannan abin da Allah ya masa alkawari a shine Allah ce وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى wanda yaji tsoron haduwarsa da Allah subhanahu wataala abinda zai kai ya kawo tsakaninsa da Allah subhanahu wataala da irin tambayoyin da zai wa Allah sannan kuma ya hana ransa akan bin san rayuwarsa misala ce fa innal jannata hiya al ma'wa ba shakka a gobe kiyama aljanna ce makomarsa Allah ya datar da mu da ita kaga wannan kaga tunanin sa kyakkyawan zaton da yake wa Allah subhanahu wataala da irin abinda Allah ya tada masa na aljanna wannan ya sanya ya dage yayi hakuri ya aikata abinda shi Allah subhanahu wataala yake bukata malace bawa nagartace inma yahmiluhu ala husnil amal abinda ke sa shi ya kyautata aiki husnu dhannihi bi rabbih shine kyakkyawan zaton da yake wa Allah annahu yujazihi ala a'malihi cewa duk abin da fa yayi Allah zai sakanka masa yanzu wannan karatun da muke zawwa bana tantama bana shakka duk inda ake karatu a duniya inda na addini ne zaka zo ka zauna wallahi sai Allah ya saka maka bisa zuwan da kai zaka yi dalike shago ka zo makaranta ka zauna za Allah zai saka maka gobe alkiyama ka fita dukiyarka ka ciyar Allah zai saka maka da kiyonin marayi Allah zai saka maka shi bawa nagartacce yana tunanin cewa fa abinda zai samu a wajen Allah da lada shi yake hange domin abinda yake da a duniya bai karewa ne amma wajen Allah baya karewa ma indakum yanfat abinda kuke da shi karewa yake yi amma abinda yake wajen Allah shine shine wanzajjen al'amari kuma lake cewa waythibuhu kuma waythibahu waythibahu sai da manto annahu yujazihi waythibahu alaiha kuma Allah zai bashi lada ya sakanka masa kuma ya basa lada akan wannan aikin da ya aikata wai taqabbalaha minhu kuma Allah ya karba masa jama'a mun fahimta bawa mai hankali nagartacce shine wanda yake tuntawa Allah subhanahu wataala zato ta hanyar aikata aiki nagartacce dan ya san duk abin da zai yi ba zai fado a banza ba yayi sadaka ba a banza bane ya karanta qur'ani za a bashi lada zuciyar ta samu natsuwa kuma Allah ya bashi lada ko kun fahimta kaje ka kyautata ma mahaifa ka ji dadi a rai kuma Allah ya baka lada kuma Allah ya sakanka maka sannan kuma Allah ya karda maka abinda ka aikata ai ba karamin al'amari ba yanzu duk abinda muke da muna da tabbacin an karba maka sallaka tarawuli daya wallahi ba karamin ba karamin alkhairi bane ana son mai imani ya zama to yana wannan tunanin cewa kai ka ribi abinda zaka yi asara ka ribi girman abinda zaka samu yasa wallahi da masu hannu da shinu sun gane to da ba wanda zai ji ƙiwar ya taimaka da dukiyarsa a lokacin da wasu suke fama da abin da zai ci kai har a shekarar goma baka tunanin abinci wani fa a wannan wunin abin da zai ci da iyalinsa wallahi gagararsa yake wani yana yana son ya yi karatun addini bai da halin da zai yi karatu saboda dole karatun yanzu sai an sa kuɗi in za ka ɗauki yau na shekara goma za ka girgiza ba to kaka dubi abin da za ka ciyar za ka bayar ka dubi girman abin da za ka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sahabbai suka suke rigangantun aiki shi yasa Allah ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard ku yi gangantu saboda sun san abin da ke wajen Allah Allah ya ce ya gina maka aljanna gida a aljanna ba karamin al'amari bane kai yanzu ko shugaban kasar ku yace maka wani ka zo babban birni na gina maka gida kake tsammanin wannan gidan dan Allah shugaban kasa ya kira ka yace na ya gina maka gida kuma dan ka yayi wannan gidan kai aka gina ma shi ya kake tsammanin gidan zai kasance na'am to balantana mahalicin sammai da kasar da kuma shugabannin kasar baki daya yace in kai kaza to ga abin da zai maka ko kun fahimta Allah ya dace da mu malaki cewa fallazi hamalahu ala al'amal abinda ya sanya sa akan yin nagartaccen aikin shine husnul dhanni kikkiawan zaton da yake wa Allah cewa Allah baya wasa cikin al'amus kuma Allah baya dariya kuma Allah baya saba alkawali in Allah yayi alkawali ba irin kamar da kai da danka bane kace zaka shi masa kaza kuma ka manta baka shi ba to shi Allah mantuwa a tsarin sa babu ta baya mantawa wama kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantawa balantana ya ce ai na manta ba ku yi maka za ba amma duk abin kana mantawa da baka ji malan suka ce ba wa ma summiya al insanu bil insani illa li shiddati nisyani abin da yasa ga suna mutun al insan saboda yawan mantuwa ne dan annabi adam mantuwa ke gare sa to amma shi Allah baya mantawa to malaci abin da yasa ya sa shi yin aiki shine husnul dhanni kikkiawan zato cewa fa ya tabbatar in yayi sai ya samu mun bayyana wa kullama hasuna zannuhu hasuna amalu duk lokacin da ya kyautata wa Allah zato kuma sai ya ƙara kyakkyawan aiki a rayuwa yanzu ka ribi sahabban annabi Muhammad duk duniya ba a yi mutanen da suka taimaka wa addini so kyautata wa Allah zato kuma al'ummar ayyuka ba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa ba sa jin ba sa yin nawa wajen yin aikin alkhairi saboda sun kyautata wa Allah zato duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa zai saya muna bi'ru min kuma bi'ru ruma ruma bitai marbuta duk kuma na lamince masa aljanna tikan aljanna gaban Allah subhanahu wataala a daren Usman dan Affan kasa kwana yayi gafa aljanna manzon Allah ya ce in ka kai kaza zaka zaka same ta wannan ya sanya sai ya zo gidan ba yahudan suka yi ciniki cikin daren kuma aka sayar masa da rijiya saboda ganin yake yana iya ya barta wannan garabasar ta kubuce masa saboda me dalili yana da kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala cewa wa tabbas Allah zai ba sa kun bayyana wannan shi ne muka rasa a wannan zamanin ba ma da kyakkyawan zato wa Allah ganin muke kawai ai in kana ma ba a gwamnati tunaninsa kawai ai yawan yin alkhairi na sa ma dukiya ta kare wallahi akwai masu wannan tunanin yawan yin alkhairi yana sa dukiya kare ce to ni ina ni ina gina masallaci duk gari ga ko ina masallaci ne yi banna kudi da aida so da da da disalan sai na aje in kaka ta yi zai tsada sai in sai za a ci riba nan yana gina makaranta ga makaranta nan ga makaranta nan ga kaza da to an ji ba a da bukatar wannan amma ai akwai bukatar ka kula da ɗaliban ilimi ba ku dalibin ilimin da wallahi littafin da zai karatu gagara ta yake yi ya tunda jika biyu da kake ganin ba wata abu bace jika biyu da kake ganin kai agunka naman miyan gidanka ya wuce jika biyu shi agunsa in ka sai wasu littafin jika biyu wallahi ka wasu kaga masa alkhairi a rayuwa amma kuma ba kai ba Allah ya samu wani lafiya to duka wannan rashin kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala ne malike cewa wa illa fa husnul dhanni ma atba'il hawa ajzun in ko ba haka ba kikkiawan zato eh kikkiawan zato mutum yana kikkiawan zato wa Allah sannan kuma yana bin son ransa to wannan ajzun kasawa ce ya kasa ta wata bangare kama fi tirmizi kamar da tabbata a cikin jami'na al-imam tirmizi wal musnad ko musnadana al-imam ahmad من حديث شداد بن أوس daga hadisin Shaddad dan Aus ali Nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annahu qala annabin Allah yana cewa al-kayyis mutum mai wayo mutum mai hankali shine al-kayyis wayayyen mutum wanda yake da hankali da nagarta da sanin ya kamata man dana nafsahu dana bi ma'ana hasaba wanda ya yewa kansa hisabi ya bincike kansa wa amila lima ba'da al-maut kuma yayi aiki saboda abin da zai zo bayan mutuwa wanda ake kira wayayye cikin al'umma inji annabin Allah shine wanda ya yewa kansa hisabi ya bincike aikin sa sannan kuma yayi kokari ya gabatar da aikin kwarai gabanin mutuwa suka zo masa sai ce wal ajizu wanda ake kira da kuma kasashe man atba nafsuhu hawahu hawaha wanda yabi wa rayuwarsa da sarranta abinda ransa yake so shi yake yi wa tamanna ala Allah al-amani kuma yazura wa Allah gurace gurace na ganin kawai in su mutu za a shiga aljanna amma kuma yana saban Allah kala da kala sai la tunanin ai tunda mun haddace Qur'ani ai tunda mun yi karantarwa tunda muna wa'azi ka san wani haka ke gani tunda dai suna kar akwai kai kai shi tunda sun haddace Qur'ani mai girma da duk sabon da za su yi suna cikin ahlul lahi wa khaf wannan yaudara kai ne yaudara kai ne Allah ya sauke Allah ya sauke wannan wannan wannan shi ake kira da al'ajizu Allah ya kare mu malaci wabil jumla wabil jumlati atakaice fa husnul dhanni inma yakunu ma i'adil asbabin najah kikkiawan zato wa Allah subhanahu wataala yana kasancewa ne ta hanyar kulla sababban cin nasara kikkiawan zato wa Allah yana kasancewa ne ta hanyar mutun ya kulla hanyar cin nasara ka kama ka mutun ya kama hanyar najahi hanyar tsira ka san duk abin da ke da kai cikin cin haƙƙin nasara a ciki in ka kalla kana ganewa yanzu kamar dalibin ilimi da mutun ya ce yana son ya zama malami ko yana son ya zama arama amma kuma bai da bai bai muraja Qur'ani bai hadda kina yiwa mutun yana son ya zama to shahararren dan kasuwa mai kuɗi amma kuma babu abun da yake sayarwa sai dai yazo ya zauna fada a fada a dora shahi a sarke wannan kuma a dora wannan zai zama mai kudi dan Allah shi yasa wani mawaki yake cewa yace turidun najaha wa lam taslik masilatahu inna as-safinata la tajri ala al-yabs turidun najaha wa lam taslik masilatahu inna as-safinata la tajri ala al-yabs yace kana son tira kana son ka kai kai na jami ka kai na cin nasara amma kun baka kama hanyar cin nasara ba hanyar kwata kwata baka kama ba yace abinda yake so ya kasabi dan uwa inna safinata ita jirganyar ruwa ba la tajri alal yabsi ba ta tafiya saman saman kwalta abun akan bushen wuri sai kasan idan aka dauko bato aka dora saman fako ko cikin rere za ta ji to haka duk wanda yake tunanin zai cin nasara bai kama cin hanya bai kama hanya ba to yana yaudara kan sani shine abinda malai yake so ya nuna mana anan yace wa amma in wa amma in inqiadi al asbab al asbab al halaki fala yata'atta ihsan dhann amma kama hanyar halaka to ba sa taba haduwa da kuma kikkiawan zato wa Allah subhanahu wataala mutun ya kama misali sai a kama mutun gashi yana zina yana sata yana caca yana cin riba kuma sai yana kyakkyawa yana da kyakkyawan zato da Allah da tunda da shi na sallah za su shiga aljanna to malaci wannan abun baya taba haduwa huri guda yadda ka san da wuta da da da ruwa ba sa haduwa to haka wannan kyakkyawan zato wa Allah da kuma sabon Allah baya haduwa mutum mutum yana sabon Allah to bai kamata ba a ce ya yarda da kansa cewa zai sha gaban Allah subhanahu wataala kasan su akwai wanda ba fa tunanin su fa malan jabir su kawai suna cikin wayannan 70000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqabi suna cikin mutum 70000 da za su shiga aljanna bighairi hisabin wala wala wala azab ba hisabi ba wata azaba kawai haka zai Allah zai ce musu shiga aljanna yana tunaninsa yana ciki hukumanta to tunda yana ciki duk abin da zashi shi ma falefa almasha ya aikata abin da yake so to kuma kaida in ji laraba suke cewa man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so wallahi ba shakka zai ya hadu da abin da baya so a rayuwa jama'a mun fahimta in ko zaka yi abin da kake so eh to shi zaka hadu da kuma abin da baka so yasa al-Imam Shafi alaihi rahmatullahi ta'ala cikin waƙi suke cewa idza kunta la tastahi a wannan hadisi ne ma'afun ya ya kawo waƙin kusaina da alaka iktibasi ne da hadisi in baka yin kunya to kai aikata duk abin da kaga dama amma to ka jira sakamakon abin da kai ga wannan sakamakon sai ya sai ya bayyana a fili Allah subhanahu wataala ya dace da mu malai yake cewa dan haka kama hanyar halaka ba sa taba haduwa da kuma kyakkyawan kyakkyawan zato domin in mutuna yana tunanin cewa zai shiga aljannar Allah subhanahu wataala kuma ya kamata yayi tunanin wace irin amsa zai bai wa Allah idan Allah ya ya tambaye sa fa in qila idan aka ce da kai idan mutun ne zai radi da kai sai ce bal yata'atta zalika ai suna haduwa kyakkyawan zato na haduwa da da da kama hanyar halaka wa yakunu mustanidun husnul dhanni si'ata maghfiratillah sai zamanto ya dogara da kyakkyawan zato ta hanyar yalwar rahmar Allah subhanahu wataala ko yalwar gafarar Allah subhanahu wataala ma'ana wanda yake yin wanda sai ce maka ai shi Allah subhanahu wataala me gafara sani yalwa ce kusa akwai wanda zaka ga yana sabo sai kai masa wa'azi sai ce maka ai Allah ɗaya ya san dan wuta Allah ɗaya ya san dan aljanna a wannan rashin kumiya ne wallahi akwai su akwai wanda za a ce ai Allah ɗaya ya san baka da wuta baka da aljanna Allah ɗaya ya san eh Allah shi ya san dan mudata kuma shi ya san dan aljanna amma kuma ai Allah ya nuna wa mutane hanyar tafiya wuta da kuma hanyar tafiya aljanna ko mun fahimta daga idan mutun ya kama hanyar tafiya a hutar kuma sai sai a bar su akan wannan yanzu misali duk wanda yake shirka misali mushriki wanda yake shirka har ya mutu akai bai bai tuba ba wannan yaudarar ka kaza kai kace yana aljanna dan kace ta kalma shi a ba kai laifi saboda ai Allah ce da kasace innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna tace wa ma awahu nar wa ma lizzalimina wa min ansar yace duk wanda ya kasance yana hada Allah da wani a wajen bauta to Allah ce Allah ya haranta masa shiga aljanna kuma makomarsa wuta daga azzalimai mushrikai ba sa da wanda za su ce su gaban Allah subhanahu wataala to sai mutun yana shirka yana gori ko sai ka ce Allah ya bashi aljanna kana yi masa ai ai ai Allah ni gafara ne wannan ka yaudar kanka ne mun bai ci karatu Allah ya dace da mu bala ce wa rahmatihi wa afuhi wa judihi sannan kuma ya dogara da cewa gafarar Allah ne yawa ce da rahamar Allah da kuma rangwamen Allah subhanahu wataala wajudihi da kuma kyauta baiwa kyauta ta Allah subhanahu wataala wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu kuma wai cewa ita rahmar Allah ta tarigayi tarigayi kushin Allah subhanahu wataala wa annahu la tanfa'uhu al'uqubatu wa la yadurruhu al'afu ba Allah in yayin mutun al'uquba ya azantar da mutun ba abinda zai karuwa da shi sannan kuma dan ya yayi maka ba abinda zai tada Allah subhanahu wataala wannan yaudara kai ba shakka Allah dan yawo mutum azaba ba abinda Allah zai amfani da wannan abu kuma idan yawo mutum rangwame ba abinda zai cutar da Allah subhanahu wataala amma ai hikimar sanya yin azabar da kuma amfanin saboda kowa ya daidaita akan abinda Allah yake shi daidaita akan sani yanzu saboda Allah wanda yazo duniya ya mai da zina sana'a kuma wannan yake tunanin kawai so su shiga aljanna su tare su Abdurrahman bin Auf so Abubakar ne Siddiq ai yana ganin wa zai fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a sako na Allah duk duniya ba wanda ransa baya baya kawata masa wannan annabin Allah ne fa da kansa annabin Allah annabi Yusuf annabi ne na Allah yace wa Allah idan baka kare da makirci su ba asbu ilaihinna wa akul min aljahilin ko zan abuka musu zan yi abinda ba daidai ba saboda rayuwa ce kuma a ƙarshe zan zo cikin aljahilin ai masu irtikabin abin da yake ma'asi alladhina yartakibuna alma'asi cikin masu abuka wa sabanka kai Allah subhanahu wataala to ai kuma yafi kowa sanin Allah subhanahu wataala lokacin da suka ne tadaniya suka nemi da wannan abun ce ce ai Allah subhanahu wataala ne gaba ne miki hashinillah ko kuma ci karatu in ma gafara ce da yafewa min ba da aula Allah ya yafe ma annabawansa duk da ba sa laifi amma kuma sai Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa duk da hakan suna taka tsantsar akan zinibai saboda munin abun gaban Allah subhanahu wataala annabi shu'aibu tauye ma'auni ne ake yi a cikin al'ummarsa ba tauye ma'auni ne ake yi tauye ma'auni ne ake yi amma wannan abun ya sanya ya tinzira sa wajen tunanin wannan abu bai na iya jayo wushin Allah subhanahu wataala a duniya ba alkiyama ba a duniya a duniya fa ba alkiyama ba tunaninsa a nan duniya saban Allah yana daga cikin abin da ke sanya Allah ya mutum azaba in har Allah zai mutum azaba ta dalilin sabansa a nan duniya ya kai tsammanin an gabu gaban Allah irin alkiyama maliki cewa ila sai ka ce al'amuru haka za ka ce tabbas al'amarin haka yake wallahu fawqa zalika Allah ya fice inda duk kake tunani gafarar Allah da kyautar Allah da kuma yahuwar Allah subhanahu da rahamar Allah ta wuce duk iya tunaninka wa ajallu wa akramu wa awjadu wa arham shi Allah shine al ajallu mafi girma wa akram mafi karanci wa ajwadu mafi kyauta wa arham kuma shi Allah shine mafi tausayawa walakin inma yad'u zalika fi mahallihi al-la'iq bihi sai dai wannan ba rahamar Allah da da tausayawar Allah subhanahu wataala Allah yana dora ta ne a inda ta dace a inda ya dace jama'a mun faita idan Allah wani alhaji ne saboda saboda kudin sa saboda tarin kudin sa da mangazun sa sai ɗan dago su zo su yi aiki sai ya zo zai biya ma'aikatan da suka yi masa suka yi masa dako to har ku da kuke zanne kuna kallon su sai zo da muku yadda aka ba su a ba ku eh amma kuma ai ai ai kudin nasa in ya masa ma in ya bada ba zai girgiza ba ko to waye yake yin haka ko ba shi to wallahi al-masalul a'la Ubangiji shi ne mafi kyauta, mafi misali na girmamawa, maɗaukaki, to Allah girmansa da karancinsa da kyautarsa da tausayinsa ya wuce duk inda kake tsammani, amma Allah yana ɗaura tausayin da girmamawan ne da kuma karancin a inda ya kamata. Fa innahu subhanahu mawsufun bil hikmati wal izza. Shi Allah shi ne hikima wal shi ne ɗora abu inda ya dace, shi ne hikima, ɗora abu a inda wallahi babu wanda ya kai Allah hikima a duniya ba wanda ya kai Allah hikima a duniya domin hikimar Allah ce fa Allah ya maka idanu guda bi a gaba da Allah ya ga dama sai Allah ya mutu idanu guda tsakar kai amma cikin hikima sai Allah ya maka ido biyu sannan kuma Allah subhanahu wataala yayi maka wani yayi maka gashin gira da kuma gashin idanu aka yi maka haƙora da Allah ya gada ma sai ya bar kakarin da su ga saka sa labba suka like su haka ne hikima ce tsora abu wani inda suka dace da da al'amuran ina fatar mu fa'ida sannan kuma wal izza shi Allah shine mafi buwaya wal intiqam kuma shi Allah shine wanda yake al intiqam yake ramuwar ganya in kai masa ba daidai ba yake tira wa shiddatul batsh da kuma matsinanciyar damƙa damƙar Allah in Allah ya damƙe mutum to baya iya kuncewa inna batsha rabbika la shadid Allah ce tabbas damƙar ubangijin ka mai tsanani ce kuma wallahi ta bayyana kiri da musu duk inda zaka dibi duniya ko ka dauko irin su abin da ya gabata irin su musuf sufir auna ka dibi irin yadda Allah ya yi musu jama'a ku gani ba yadda Allah subhanahu wataala ya dinki fir'auna duk iskancin fir'auna da da iya shegensa da rishin kunyarsa sai da ya sanyi yace amantu annahu amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila yace wa ana minal muslimin kuma fir'auna fa yace shi wa ana minal muslim wa ana minal muslimina kaga da mukaci ta sanya shi ya koma yana wannan maganar ko suna da yawa in ka duka har ayyar nan ma kasashen mu nan ma cikin Niger akwai irin wanda Allah ya musu irin wa'annan ababa Allah ya danke su kuma ta zamanto wa'azi da karantarwa sai dai so da yawa mutane ba su dinga zuwa da irin wa'annan abun ba to shi Allah shine yake da ma'abuci ya sifantu da tanka mai tsanani wa uquba da kuma wa uqubatu man yastahiqqu al-uquba da kuma azabtar da wanda ya cancanci a azabtar da shi yazo Abu Jahal da Allah ya azartar da shi su uqbat bin rabi'a da Allah ya azartar da su tunnan duniya ba eh su abu lahab tunnan duniya aka musu azabar kafin su je kiyamar sun cancanci ai musu wannan hukubar ne mutanen annabi nuh da Allah ya nutsar da su cikin ruwa sun cancanta abinda suka ya isa ya kai Allah ya musu wannan abun mutanen annabi lutu da Allah ya juya duniya da su sun cancanta ne shi Allah shine ma'abuci ukuba kuma yana yin akuba ne da wanda ya dace cikin kai baka yanzu in kaga police ya zo ya an kawo mutun sammaci daga kotu ko daga daga police ko daga gendarmerie to akwai abun da ya aikata kana zaman ka baka yi koyi baka san dai ba aka maka wata convocation to haka shi ma Allah zai kawo mutun bai komi ba in kaga Allah ya kawo mutun to yayi wani abu ne kamar da Allah ya kawo mutanen Niger gaba daya saboda suna sabon Allah kuma malamai kullun tawazi suke a tuba a bari a ji tsoron Allah yanzu da mutare su ga ire da ake sabon Allah a kasan nan to ina sahabbai ne malam Jabir wallahi jira rasu wallahi alazin yadda ake sabo a garin nan inda zamanin sahabbai ne billahi da ba su zama garin nan garin suke kai wata musiba za ta sauko ta gaba da su kamar hatta kai yanzu ba a kuma yari a saba ma Allah subhanahu wataala Kala wai matar aure, matar aure ta fito ta yi zina, matar aure. Matar aure, la haula wala quwwata illa billah. Nan bagarin ne nake gaba nake ba nan bagarin wai ba wani gari nan garin ba. Daribe da shaye-shaye kwaya ta zamanto akwai unguwan da wallahi in aka isha ba ka ebe su. Ba ga bane kuma ita gwamnati tana gani kawai kuma al'ummar suna gani kawai a ba laifi ba komai bane wannan ba komai bane yanzu in kazo ka iske yaran da suke zaune a irin tribin da bakin tasha suna karuwanci kai baka san lokacin da ka tsine ma gwamnatin nan ba duk da bai kamata ka tsine mata addu'a ya kamata kai amma dai abun ya munana kuma fa ana kallon su kuma wai a a gwamnatance durwa suna da durwa suna da durwa wai ka ji wai suna da durwa suna da inci na su yi wannan abu to me yasa Allah ba zai ba zai azabtar da mu ba yasa a kullun ni ya abin da nake fahimta idan kaga Allah ya kama al'umma da wani yanayi to wannan al'umma tace ta jama kanta kuma idan mutun na wahala a duniya shi yaso ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum Allah ya samu wani lafiya to mal yake cewa shi Allah yana yin ukuba a inda ya kamata da wanda ya kamata falau kana muawwilu husni dhanni ala mujarrad sifatihi wa asma'ihi lishtiraki fi dhalika lishtaraka afwan lishtaraka fi dhalika albar wal fajir wal mu'min wal kafir wa waliyuhu wa adu ولو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته دادي ace kawai tawilin sunayen wa'annan sifofin Allah subhanahu wataala da sifofin sa kawai sun takaita ne akan suna da sifa kawai ba sa zartarwa to lashara fi zalika albar wal fajir da fajiri da mai imani sun shaɗa da mutumin kirki wato sun hadu a guri daya da sai kowa ya more rahamar Allah kuma kowa Allah ya mai azaba inda sunayen ba sai an tabo Allah bane suke tabbatuwa ita azabar ko rahamar in akai abun rahamar sai Allah ya ji kari in aka ya akai akai munana kuma sai Allah ya munana wa mutane to da sai a ce kawai da masu imanin da mutanen banzan to da duka kowa ya taru a cikin wannan kawai kana son sai ga Allah na maka azaba saboda shi Allah ne azaba ne kuma kana zo kana iskanci sai Allah ya ya tausaya maka saboda shi Allah mai tausayi ne kaga wannan kuma lalan lalan tunani ne malai ce wal mu'min wal kafir da kuma kafiri da imani shi da mai imani su abun wa waliyuhu da shi Allah ya wa waliyin sa majibincin sa wanda ya jibinci ya jibinci lamarin sa kenan da Allah ya masa azaba bai komi ba wa aduhu da kuma makiyin sa fama yanfa'ul mujrima mujrima asma'uhu wa sifati da haka fama yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatu da haka sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba sa amfanin watan mujrimi da kuma sifofin Allah wa qad ba'a bi sakhatihi alhali kuma ya kulla kushin Allah subhanahu wataala abinda zai bata wa Allah wa ghadbihi kuma ya aikata abinda zai sa Allah ya hushi da shi wa ta'arrada li la'natihi kuma ya fuskanci abinda zai sanya Allah ya tsine masa wa awda'a fi maharimihi kuma ya afka cikin abinda Allah ya ya haramta wanta haka hurmati kuma ya taka alhurmar Allah subhanahu wataala inda abun haka ne to da Allah subhanahu wataala da wannan baya amfani cewa mujrimi Allah zai masa hukuma da sauransa bal husnul dhanni yanfa'u man taba malace shi kyakkyawan zato fa yana amfani wanda wanda ya tuba ma Allah subhanahu wataala ne wa nadima kuma yayi nadama wa aqla'a kuma yace ratu da duk abin da yake yi wa badal hasanata bisayya kuma ya canza mummuna da kyakkyawan aiki wastaqbala baqiyata umrihi bil khairi kuma ya fuskanci cikin abin da ya masa saura na shekaru ta hanyar aikata aikin alkhairi wa ta'a da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a kuma hassana dhanna sannan ya kitta wa Allah zato fa hasa ay fa hadha hasnu dhanni hasnu dhanni wa aw wal awwal ghurur malace fa hadha husnu dhanni wannan shi ake kira kikkiawan zato wa wal awwal abana farin kuma gharurun ruduwa ce wallahu almusta'an Allah shine abun dogaro anan malam ya koro bayanai wanda ya kamata a ce mutum ya samu lokaci ya tsaya ya auna su a mahanga ta hankali da tunani da Allah subhanahu wataala ya baka cewa tabbas kikkiawan zato yana amfani kamar wanda yake ma Allah kikkiawan zato cewa in ya mutu zai samu shiga aljanna ya hore da suhurul in da su salsabila su waldanun mukhalladuna ko da da su zabbin aljanna da kajin aljanna duk zai mora to wannan wanda ke da wannan abin zai masa amfani shine wanda in yayi laifi ya tuma Allah subhanahu wataala sannan kuma yayi nadamar akan abin da ya aikata na saban sannan kuma ya tira su da duk laifin da yake wa Allah sannan kuma ya sauya mummunan aikin da ya aikata ta hanyar kyakkyawan aiki sannan kuma ya fuskanci Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata aikin alkhairi da wa Allah da'a cikin abin da yayi saura na rayuwarsa to wannan sai a ce yana kyautatawa Allah subhanahu wataala zato kun fahimta wannan shine muke zato da Allah subhanahu wataala ya tuba ma Allah yayi nadama amma mutun yana laifi kuma bai nadama ba kuma yana ganin in ya mutu ai wannan ba wani abu bane Allah gafara sa yawa gare shi to da in haka ne ko to ai kenan sai a ce masu imanin ma suka bauta wa Allah su ma za a iya sa su za a kula su sannan wanda ya shekara 100 yana sabon Allah sai a dauko shi ma sa shi aljanna saboda shi Allah mai tausayi ne to malai ce wannan shi ake cewa kyakkyawan to wanda da ya kasa akwai wanda fa yana laifi amma fa shi har yanzu bai gano fa laifi yake ku kun faita yanzu ba akwai wanda zai baka rance ya baka rancen jika 100 amma in zaka maido jika 100 da jika 5 zaka maido shi gungun sa kawai kasuwanci ne yake malam jami'a kawai ganin ki kasuwanci kawai bai taba dokar wannan ba fa laifi ba in za a shekara 100 kula wa'azi ba zai gane ba shi kawai kasuwanci yake akwai wanda kawai ya dauki sana'ar orchestra ya zo ya kawo gangumma ya aje ya sa music mata na jujjuyawa suna rawa ana zuba kuɗi ya kwasa shi ga yake kasuwanci yake kawai gani yake shi sana'a ce yake sana'a ce yake kawai shi sana'a kawai sana'a ce ko ko bai karatu akwai wanda kawai shi meshi yake sayarwa meshi yake sayarwa wani prodi yake sayarwa kawai gani yake a'a ai kasuwanci ne yake ai ba wani abu bane kawai ai bai zo yayi roko ba bai zo shi yana juyawa ne dala ce ta jayo dala kaga wannan ya rudi kansa to kuma akwai matsala a nan ya kamata a masa wankin kwakwalwa wallahi ya kamata ga likitan mahaukata domin bai fahimci al'amarin ba har in zai tsammanin a wannan kasuwancin da yake yi na sabon Allah wannan kasuwancin da yake na sabon Allah subhanahu wataala zai iya samu ya shiga aljanna a hakan to kawai ya rudi kansa wallahi ya rudi ya rudi kansa mun bace karatu yanzu misali mutum ne aka dora shi aka dora shi eh mer cikin aikin da mirkin ne suke yi akwai auna filaye a sayarwa bayan Allah ko mai karamin ƙari ya zo ya saya ya zuba kuɗin sahariya ya biya kuma sai kai mai sai lemar sai mai sai lemar ya zo ya mafkili takarda biyar kuma duk a sai dawo bayan Allah kuma kawai gani yake ai duka wannan an taso rikici to kai wani a ta ci a yanka maka sai yana ganin ai wannan ba wani ba wani abu bane kawai ai kawai harkar aiki take kamawa kuma ana samun error to zaka gane ana samun error ina da tsungu ba cikin jahannama Allah ya sauke Allah ya kare mu ire-iren waɗannan abubuwan suna ta suna suna faruwa mala yace wala yastatilu hadha al-fasl wala wala tastatil hadha al-fasl mal cikakka kakka tsawaita a cikin wannan bayanin fa innal hajata ilayhi shadidun li kulli ahad kowanne mutum na da mabukaciyar bukata matsinanciyar bukata da wannan karatun fa farriq baina husni dhanni billahi wa baina al-ghirrati bihi daga kowa ya iya kokarin fayyace ya bambanta tsakanin me ake ni da kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala da kuma ruduwa ga Allah subhanahu ruduwa mutun ya rude ya rude a rayuwa kun fahimta قال تعالى الله yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah tabbas wayanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala sannan kuma suka yi hijira suka yi jihadi a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala to wayannan fa suna tina suna zaton rahama daga wajen Allah subhanahu wataala ko bai jikaratun faja'ala ha'ula'i ahlu faja'ala ha'ula'i ahalar raja'i haka ne haka shakalin zai zamanto faja'ala ha'ula'i ahalur raja'i sai ai sai zamanto faja'ala sai zamanto ahala shine maf'ulun bihi ahala sai zamanto maf'ulun bihi sai Allah ya sanya wa'annan mutane ma'abuta kyakkyawan masu fata wa Allah subhanahu wataala lal battalina wal fasiqin ba ba masu al-battali masu masu batala masu zaman banza wal fasiqin da kuma fasikai wa qala ta'ala Allah yake cewa thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim Allah ce tabbas thumma inna rabbaka ba shakka ubangijinka lil ladina hajaru wa wa'inda suka yi suka yi hijira min bari ma futuru bayan an fitine su a cikin addini thumma jahadu sada suka yi jihadi suka yi gwagwarmaya wa sabaru suka yi haƙuri inna rabbaka tabbas ubangijinka min ba'diha bayan wancan jarabawa da suka shiga kafin abu a zo musulunci sun yi abin da ba daidai ba Allah ce la ghafurur rahim sun tuba sun bari to Allah zai gafarta musu kuma Allah mai jin kai da gare su Allah ya gafarta mana ya ji mu قالت فأخبر سبحانه أنه ب... أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها sai Allah ya bada labari duk abin da mutum zai aikata na laifi bayan ta kuma sai ya tubo ya tuba to Allah yana gafarta mu wanda ya aikata mummuna fal alim yada arja daga mutum mai ilimi mai hankali shine wanda yake tsayawa tsakanin yake fatan rahmar Allah subhanahu wataala mawadi'aha a hurin da ya kamata a nemi rahmar Allah dan yanzu baka zo kana kana sabon Allah kuma kana kana misali kaddara sai mutun ya tai ala sabil misal mutun ya zo bar kina roƙon Allah ya karo wansa ga sa akwai rishin hankali akwai rishin hankali to ana fata ana kaunar rahabar Allah ne a inda ya kamata wal jahilu ma yace wanda yake kuma jahili al mughtaru wanda ya rudu yadahu fi ghayr yadahu fi ghayr mawadihi shike sanya abun ba inda ya kamata a sanya sa ba da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abun da muka karanta kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna nan kadan malam Umar insha Allah zamu zo da wani babi wanda kusan ina jin kowa ya dinga biyo da lotiskin sa saboda hadisai ne masu bugan kanun mutane zamu shiga nan daga baka dan in Allah ya yarda hadisai ne masu bugan kanun mutane domin bayanin kiyama ce saboda kowa ya shiga cikin tetayin kansa ya gyara alaƙarsa da Allah subhanahu wataala yi kokari da wannan duniyar lami lafiya Allah subhanahu wataala ya ya gafarta muna ya samu wani lafiya abinda muka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna muna ƙara tawassuli da sunayen Allah tsarkaka wannan kasar tamu Allah ka san halin da muke ciki Allah ka kawo mana agaji ya Allah duk wanda ke nihin mu da sharri Allah ka kare mu da bakicinsa Allah ka mayar masa da kayansa Allah duk mai nihin mu da alkhairi Allah ka sada mu da shi ya Allah ka tsare kasar mu da tsarewarka ka kare jami'an tsaron mu ka tsare mu na imanin mu ka sanya mu wanye da wannan rayuwar duniyar lami lafiya ɗan kaso mu ka ƙara albarka a cikin kasuwancin su Allah ka ƙara mana tausayi da kuma imani a zukatanmu ka ilmantar da mu karatu mai albarka mai amfani ka tsare duk abin da ba albarka ba amfani a cikin sa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh